اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا به أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى ليساك هذا ما وانا مجلس من البركة مجلس مسلاة ابن تيمية ديكي غريان أواكي بايفاس أغرين كانوا أيو 25 ga watan safar jira annabi tana 1448 wanda ya daidai da 8 ga watan 8 miladiya 2026 inda muke karatu a cikin fasalin da yake bayani akan kiran babin kiran sallah da ikam wanda karatu ya gabata a satin da ya gabata wato yadda ake fara yin kiran sallah da yadda ake mafarkinsa da yadda ya wahayi ya zo annabi ya tabbatar da shi cewa haka za a dinga kiran sallah sannan kuma manzo Allah ya koyawa yasa Abdullahi dan Zaid ya koya Bilal yadda ake kiran sallar sannan ya kuma koya masa yadda yake ake yin kama wanda duk wannan bayani ya gabata wato za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan babun inda mala yace an abi juhaifa wahab ibn abdullah as-sawa'i قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم أبو جحيفة سننسى وهب بن عبد الله السوائي yake ruwaito wannan hadisi kala yake cewa ataitu nabiyya ya nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan Abu Juhaifa sahabi ne amma wato a lokacin bai girma ba ya zo ya samu manzo Allah annabi ya zo makka zai hajjan bankwana a shekara ta goma daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo makka ya sauka a wata unguwa ana ce mata jarwal a garin makka annabi da ya zo ya je gabatar da dawaful qudumi ya sai sai ya dawo unguwar da yake har sai ranar da za a fita mai to a inda ya zo masaukinsa nan shi wannan bawan Allah ya zo ya samu manzan Allah sallallahu sunansa wahab dan abdullahi sawa'i a ƙarshen rayuwar manzan Allah ya zo saboda da zuwansa da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk bai kai wata uku kaga sannan ya samu darajar zama sahabi dan sahabi ba a cewa mutum sahabi sai wanda ya zamani ɗaya da manzan Allah ya musulunta kuma ya ga annabi kuma ya mutu akan musulunci to shine sahabi wanda ya hada da manzon Allah ya ido da ido da shi ya musulunta ya kuma mutu akan musulunci to koda yaro ne sunansa sahabi shi wannan yana yaro yazo ya ga annabi kaga san da ya ga annabin da ganin annabin da wafatin annabi bai kota uku saboda ka yana cikin dai sahabbai sunansa sahabi amma ana ce musu matasan ko yaran sahabbai kamar su Abdullahi dan Abbas sanda annabi ya rasu ko balaga bai ya fi dan shekara tara amma ya kake jin hadisin Abdullahi dan Abbas saboda ka shi ma wannan haka yake ya zo wajen annabi a ƙarshen rayuwar annabi kuma ya koyi wasu hadisai daga wajen manzo Allah duk abubuwan da manzo Allah yi a ranar sai da ya haddace su so haka bayan wafatin manzo Allah sai makalewa sayyidina Ali ya zama sahabin sayyidina Ali sanda sayyidina Ali ya zama khalifa sai bashi ya rike shine treasurer shine mai kula da baitul mal na musulmi a garin Kufa kasar Iraq sayyidina Ali saboda kirkin bawon Allah nan ya sa masa suna wahab alkhair wahab mai alkhairi ya mutu a can kufa din kasar iraq a shekara ta 64 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin halifancin muawiya shi yake ba mu labari yake cewa nazo wajen manzon Allah inda ya sauka a makka wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adami na zo na sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin wata khema an yi ta da jar fata kewayayya a nan annabi ya sauka ya ce ƙala fakharaja bilalin biwazo ya ce ina zuwa annabi yana cikin khemar sai na ga bilal ya ɗauko wata ƙwariya ko wata tasa ta ragowar ruwan da annabi ya alwala na bilal ya kai wa annabi ruwa cikin khemar manzala ya alwala to da ragowar ruwan bilal ya ɗauko tasar ya fito famin nadihin wa na'ilin wato sai na ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna kwasar wannan ragowar wanda annabi ya alwala da shi suna neman tabarruki da shi wani ya kamfaci kaɗan wani kuma ya kwasa da yawa wannan ya watsa a bayansa wannan ya zuba a kansa wannan ya zuba a bayansa wani ya suna tabarruki da ragowar ruwan manzan Allah ruwan ragowa ne ba fa alwala za su yi ba su a'a tunda annabi ya taɓa shi ruwa ya zama mai albarka ana fitowa da shi sai wannan ya kamfita wannan ya iba wani ya zuba a kansa wani ya wanke fuskarsa wani haka suka dinga shi ne famin nadihin akwai mai iba kaɗan wana ilin wani kuka kwararawa yake a jikinsa suka yi amfani da ruwan nan kaf shi wannan matashin sahabi yana kallon su sai ya ce fakharajen nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ce sai annabi ya fito daga cikin femarsa wa alaihi hullatun hamra ya sa wani wato kaya da riga da wando duk iri da sannan akwai ratsin ja da baki a jikin wato yadin mai ja da baki ne jan ya fi yawa a ciki da annabi ya hana mutum ya sa namiji ya sa jan kaya gaba ɗaya jajawur an gane dole sai ya zama da wani ratsi annabi ya hana namiji ya sa jajayen kaya gau annabi ya hana wannan hadisi na ingantacce amma idan aka samu kaya da suke da kala biyu jan yafi yawa shine ake cewa mutum ya sa jan kaya nan ma sai aka ce annabi ya sa wato jan kaya asin da asin an gane asin da asin da rigar da wandon da iri ɗaya da mayafin da zanen da iri ɗaya shi ake cewa da wannan sunan wato a hulla hulla ma'ana kayi kwalliya amma iri ɗaya too much yadda mutanen masu ke cewa too much an gane Bawan Allah nan Wahab ɗan Abdullahi Sawa'i ya ce, Ka an ne an zuru ila bayadu saƙai, ya ce, Da annabi zai fito sai na ga ya janye wato wandansa ko zanen da yake ɗaure da shi ya ja shi, sai na gano hasken ƙafar manzan Allah. Ya ce, Sai na gano hasken domin gajen kaya a jikinsa, sai kuma ga shi tun da wancan ja ne da baƙi sai ga farin kafar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin sawun annabi farare qala abu juhaiba yace fatawadda sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin alwala wancan ruwan da yi sai annabi ya fito kuma sai ya sake wata alwalar bayan yayi alwala wa azzana bilal sai manzo Allah ce to Bilal ya kiran sallah lokacin sallah yayi qala wannan mai ruwayar Abu Juhaifa yace faj'altu atatabba'u fahu sai na tsaya a gaban Bilal yana kiran sallah yace sai na dinga kallon bakin sa sai na ga yana hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah yace sai na kalli bakin sa sai na ga cewa yana juyawa dama yana cewa hayya ala sala ya sa ɗan yatsinsa a kunnensa yace na ya juya dama yana hayya ala sala hayya ala sala yace sai na ga ya juya hagu kuma yana hayya ala al falah hayya ala al falah yace haka naga bilal yana yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yi gama kiran sallah thumma rukkizat lahu anaza sai naga an kafa masa wani mashi al'anaza wani sanda ne kansa akwai abun mashi mai tsini ana duk inda annabi zai tafi ana tafiya masa da shi dan ai masa sitira duk inda annabi lokacin sallah yayi in ba cikin masallaci bane musamman annabi ya fita sai a kafa masa a gabansa domin ta zame masa sitira fata kaddama da aka kafa wannan sitirar sai manzo Allah ya wuce gaba wa sallat zuhra rak'ataini ya sallaci sallar az-zuhr mutane suka bi bayan sa shi yana gaba yayi sallah raka'a az-zuhr ya sallace ta raka'a tunda matafiyi ne thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-madina shi abu juhaifa ya ce tun daga ranar ina tare da manzan Allah kullum ina lura da shi duk sallah mai raka'a hudu sai ya sallace ta raka'a biyu duk sallah mai raka'a hudu sai annabi ya sallace ta raka'a biyu yace har ya koma madina har ya koma madina wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka kawo shi anan akwai hukunce hukunce da yawa a ƙarƙashin wannan hadisi wanda za mu koya wanda shi wannan bawan Allah Abu Juhaifa shi yake ba mu labari domin shi dan maka ne kuma yaro ne matashi da ai ya samu labari cewa annabi ya zo tunda musulmi ne shi ma sai ya ce bare zo ya ga annabi dan ya zama sahabi sannan kuma me zai koya kuma daga wajen annabi tunda baki sun zo gari an cika kuma a wajen gidan manzan Allah inda ya sauka kowane musulmi nan yake zuwa wanda ya je ya dawafi ya salla harami kuma sai ya dawo wajen manzan Allah to anan da yazo sai ya tare a wajen da yazo farkon abin da ya gani sai ya ga cewa abu na farko annabi mai tawaru ne bai ce a kai shi five star hotel ba ba kai shi wani katon gida ba a tsakiyar gari aka yi masa tanti na fata a nan yake kwana tare da cewa shi ne shugaban duniya da lahira ya koyi cewa lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gashi yana zaune a kaima wannan tawabu ne sai ya koyi wani abu cewa a ashe ana tabarrugi da ragowar abinda manzan Allah ya amfani da shi ko ya taba shi domin ga ruwa an fito da shi daga wajen manzo Allah wanda ya amfani da shi sahabbai ana tawa wasansa wani ya ikamfata da yawa wani kuma ya iba ya abin da ya samu kuma anan hadisin yana koyar da mu cewa ya halatta namiji ya sa rigar da take da jajajaja a ciki domin akwai hadisin da ya hana cewa kada mutum ya sa jan kaya nan sai aka ce kayan ko inda da ratsin wani abu banda jan to ya halatta don ga annabi ya sa cikin hadisin da za mu gane cewa ba laifi ba ne namiji idan ya tattare kafar wandonsa makyangamarsa ta fito don ba al'aura ba ce ba kamar mace ba ne za ka iya tattare kafar wandonka ƙaurinka duk ya fito don ga annabi da zai fito a haka ya tattare ya fito har yana cewa na gano hasken fari na kafar manzan Allah sassan. Kenan bakin gama ta namiji ba al'aura ba ce. A hadisin dai bawon Allah na ya fito mana da cewa kenan ko ka yi tafiya in za ke sallah ta farilla sai ke kiran sallah. A matsayinka na matafi ga annabi ya yi tafiya yanzu yana garin Makka, aikin hajji ya zo, amma da za a yi sallah sai ya ce Bilal ya kiran sallah. hadisin dai yana nuna mana cewa mai kiran sallah in zai kiran sallah in yazo hayya ala sala ya juya dama domin wanda suke nan bangaren su jiyo hayya ala falah ya juya hagu domin wanda suke nan su ma su jiyo domin kiran sallah ana son ya karaɗe ko ina na farko dai sai ya sa dan yatsinsa wanda ake ce masa sabbaba ko sabbaha a kunnansa sai ya juya dama yana hayya ala salah حي على الصلاة سيجي هكم حي على الفلاح حي على الفلاح رجور سيتكلال قبل إكارس wannan hadisin yana sake koyar da mu cewa ba a sallah ba sutura tunda aka gama kiran sallah sai manzo Allah aka kafa masa sutura a gabansa sannan ya ja sallah ba za ka yi sallah ba sutura ba idan mashi ne caka shi ake so yi aka caka shi a ƙasa amma ba mashi bane ko me sai a ajiye shi ta inda dai zai zai mai ma sutura ba mai tsallaka ma sallah a cikin wannan hadisin za mu koyi cewa duk sallah mai raka'a hudu in kai matafi ne za ka bai ta raka'a biyu tun da kai tafiyar inda ka je har ka dawo garo ko da tafiyar za ta yi tsaho domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka ranar uku ga watan Dhulhijja uku ga Dhulhijja shekara ta goma daga hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan annabi ya zauna bai fito daga cikin garin Makka ba sai ranar goma sha hudu ga watan zulhijja ya shiga ran uku ga wata ya fita mina ranar hudu ga wata ana ganewa ba eh haka yake ya shiga ranar uku ga wata ya kwana hudu ga wata ya je dawafi da sa'ayi ranar lahadi ya zauna a nan masaukinsa ranar litinin talata laraba alhamis takwas ga wata ya fita filin mina ya kwana ranar tara ga wata ya tafi filin arfa ranar juma'a annabi ya yi arfa ranar juma'a aka kwana goma ga wata aka yi sallah babba ya jifa ya je hadaya ya yi aski ya yi ɗawafin ifada sannan annabi ya dawo mina rana asabar ya kwana lahadi ɗaya ga sallah ya sake kwana je jifa ranar litinin bi ga sallah ya jifa ranar talata ya jifa na ƙarshe don annabi ta akhiri ya yi wanda wannan shi ne sha uku ga watan dulhijja haka yanzu annabi yana da kwana nawa goma ranar talata da ya gama jifa sai ya taho makka bai shiga garin makka ba ya tsaya a kan hanya a wata unguwa a nan annabi kwanta ya huta a nan ya yi sallar azahar la'asar magariba isha annabi ya ɗan kwanta ya huta tsakar dare kafin asuba ya tashi sai ya shiga cikin garin maka sai ya je ɗawafin bankwana daren laraba yana gama ɗawafin bankwana alfijir ya keto aka kira sallah ranar laraba sha hudu ga wata ya sallaci sallah asbahi sannan sai ya sallama ya cito tashi mu tafi madina annabi ya fito daga cikin maka ranar sha hudu ga watan zulhijja kenan kwana nawa annabi ya yi a maka gaba ɗaya kwana goma sha ɗaya ana ganewa to duk wannan kwanakin kasar yake haka matafiyi ko da tafiyar ka za ta yi tsaho ko da kuma garinku ne amma ka bar garin annabi ba garin su ba dan maka bane ana haka haife shi ba amma yanzu baya makkan so haka ya halatta yi kasar kuna ganewa sabanin mutumin da yake haifaffan garin Bauchi ne misali gidansu da gidan babansa da danginsa duk suna bauchi amma yanzu aiki ya mai da shi abuja da ya je abuja nan wajen aikinsa yake a nan matarsa take a nan gidansa yake akwai yayansa sau haka yanzu abuja ta zai masa garinsa don wajen neman abincinsa sau haka in yana abuja ba ƙasar zai ba in ya dawo bauchi ba ƙasar ne saboda har yanzu bauchi garinsu domin da zai gama aiki abuja in aka rashin sa ba shi da gida nasa na kansa zai dawo garinsu da inda iyayensu sau haka wanda yake tsakanin bauchi da abuja duk ko ina gida ne a wajensa don yana abuja ba zai kasar ba in yana bauchi ba zai kasar ba a yana zai kasar a kan hanya ya fito daga abuja zai tawo gida bauchi to a nan kafin ya zo bacci zai iya kasar amma yana sauka bacci ku cika sallarsa yana sauka Abuja cika sallah za su amma shi annabi yanzu ba shi da ko gida ba shi da dangin ma a maka yanzu ina ne garinsu da umarnin Allah Madina to haka da yazo maka kasar zai kun gane maganar wannan dokar haka take an fahimci maganar to anan wannan bawan Allah ya koya wa masu kiran sallah yadda ya kamata mutum yi ga yadda ya gano Bilal yana yi Bilal shi ne shugaban masu kiran sallah na manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam. Sannan wannan hadisin yana ƙara nuna mana soyayyar da sabai suke wa manzan Allah, da neman tabarruki na manzan Allah sallallahu Annabi ana fito da ruwa wanda ya taɓa kawai suka ringa wa wasassa. Wanda mun san wannan, ko kaki annabi ya yi, in yi haka zai tofar shafe shi suke yi. wanda Allah ya sa hannunsa ya fada duk sai ya goge jikinsa amma wannan ka sani babu wani mutum da zake wannan ba nan duk nagartan mutum duk walittakarsa ba ka tabarruki da wani abu nasa sai annabi kadai dan annabin ya nuna wa mana ya nuna wa sahabbai cewa ya halatta ai tabarruki da wani abu nasa a hadisin da yake na wannan aikin hajjin hajjatul wada da annabi ya zo ya jifa ranar sallah da ya gama jifa annabi sallallahu alaihi sallam sai ya ce ina mai aski aka kira masa mai aski ya masa aski sai ya ce ina talha ibn ubaidullah ya ce gani ya ma'aikin Allah ya ce shimfaɗa mayafinka duk sumar da aka aske ka tara ta aka yi shimfaɗa mayafinsa ana aske gashin annabi ana zuba masa a don annabi ba kwalkwale yake yana da gashi sosai har ta zo wajen sha mata wajen kunnensa haka irin gashinsa sallallahu alaihi wasallam aka aske gashin annabi kaf aka zuba a cikin mayafin Talha ibn Ubaidillah sai manzo Allah ya umarce shi ya ce to bisa bai kararraba musu mai sili biyu mai sili uku mai sili biyu mai sili uku wasu sabon kamar mutum mata suka ce muna ajiye shi a wani waje mai tsada a gida cikin dare in cikin mutum yana ciwo ko zazzabi ko yaro sai mu ɗebo ruwa mu kaɗa masa gashin annabi mu bashi sai warki annabi kaɗai ake wani ba wanda zai kaki ka tobe ta shawari na annabi ne kaɗai wata yanga da take aikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi babu ban a gidansa banɗakin da yake gidan annabi na wanka ne amma na tsuguno ko na kama ruwa babu jeji ake shiga so haka shi sa annabi ya umarci wanda ba shi da banɗakin da zai tsuguno ya dinga shiga da tasa ko fo ko wani abu cikin ɗaki kada ya fito da daddare annabi ya ce saboda shaidanu kar su farce shi wanda ya tuna iyayenmu na da duk wanda zai shiga ɗaki zai shiga da ko da ɗan murfi sai ga dai kama ruwa ne ba zai fito ma ban tare da mu muna da ban daki amma tunda annabi ya hana fito musan mutum shi kadai cikin dare annabi ya hana annabi ce kada wani mutum ya tafiya shi shi kadai da dare in ta zama lallai to ka samu wani ko biyu ko ko uku haraka ko yanzu da zamani ya canza ba a san nan hanyar ba kowa cikin dare karka bi ta in za ka bi tafi da wani dan shaidamu alzalimai ne annabi ne ya ba da wannan to tana gaya mana cewa wata rana ta tashi da daddare kishirwa take sai ta samu wannan tasa a rufe sai ta ga abin sha kamar ruwa ta ɗauka ta karfaɗe annabi ne kuma shi ya kama ruwa ana gani ba da safe za a fitar aka ce ina sai ta ce a yi na ɗauka na shan annabi ya ce to wuta ba ta taba ki ba banda annabi ba wanda za a yi masa yadda wannan asar ne dai an fahimci maganar akwai maganganu na ingancin su koma dai menene abubuwa na annabi ana tabarruki su in dai annabi ya taba annabi ya tofi annabi ya taba wannan ya halatta isa sahabbai da yawa in nasu ya mutu sai su zo su ce ya ma'aikin Allah muna roƙonka alfarma ka ba mu falmarin ɗinka da kake sawa mu fara sawo mamacin kafin a sa masa likkafani ko ya samu albarkar jiki ai yanzu za ka iya samun tabarruki na manzan Allah don ka samu ka je madina shi yasa kuka ga ana kokawa shiga a rauda don a nan annabi ya yi sallah har yanzu dai wajen shi ne kuma annabi ya ce ma baina bai ciwo min bari rawdatun min riyadil janna sannan akwai wani al'amudi kamar irin wannan fila a cikin rauda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake je wajen yayi sallah in yayi sallah sai ya juye ya jingina kuma yadda Allah ya tashi dan ya jingina to ana son ka je wannan al'amudin kai sallah ka juyo gaban sa kuma ka jingina ko ka samu albarkar bayan annabi tun ba a rushe shi ba har yanzu shi kawai sai dai a yi masa kwaskwarima da fenti hajjanzu shi ne tun lokacin manzan Allah an fahimci maganar su sa haka shi yasa hajjanzu tabarruki cikin rauba za ka iya yi ka iya sa'a inda annabi ya taka kai ma kafa ka ta kai wajen an fahimci maganar yana nan ana ce masa uskuwanatu aisha za ka ga an rubuta da wani a jikin filar daga sama an yi rubutun da shar'iyya na gwal sannan an yi fencinsa da kore za ka ga an sa ko ba kai ya larabci ba dai za ka ga aisha dai nan ne za ka gama an fitukowa a wajen sai ka tsaya ka yi jira wani ya gama sallah wani kwan ya ɗora goshinsa ka dinga jiransa kenan minti ishirin ma ya ki ɗagowa to idan ya ɗago sai ka samu kai ma kai na filar to idan ba a tashe ka ba sai ka kewaya kuma gaban filar tunda in annabi ya sallar kamar ta zame masa kamar abin nan ake cewa sutura in yi sallah anan sai ya kewayo kuma sai ya jingina da bayan kun gane yana kuma kallon alƙibar to idan kai sallar anan sai ka kewayo ka samu ka jingina duk da dai wahala za ka tadda masu jiran layi ya fi mutum ɗari so ma so yake jingina to ya halatta ke tabarruki da wani abu na manzan Allah kamar yadda wato wa'annan bayan Allah suka yi tabarruki da shi amma wani mutum ba annabi ba komai nagartarsa ba za ka nemi alfarma a tabarruki da wani abu nasu ba an gane kuma kamar yadda na faɗa dai a baya cewa ba a so namiji ya sa kaya jajaye kamar yadda imam bukhari ya kawo hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi ya naha anil mayathir al umr manzon Allah ya hana mutum ya sa kaya jajaye namiji an gane ko saboda haka a nan ibn al-qayyim al-jauziya a cikin hadirin nabawi a cikin zadil ma'ad yayi bayanin cewa wannan kayan da aka ce na annabi ya sa jajaye ma'ana ja ne da ratsin wato baki ba wai ja ne zalla ba an gane ko akwai zane-zane dai wato na ja a jiki saboda haka tunda annabi ya hana ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kuma jan kaya ba an gane ko wannan wannan shine bayani akan abinda manzo Allah ya faɗa ko kuma abinda Abdullahi dan Juhaifa ya faɗa mana akan wato kaga anan a babin kiran sallah ne abinda mahallin shahid a cikin wannan babin shine cewa yaya ake yi in za a yi kiran sallah hayya ala salah ya ake mata kaida ya nuna mana juya dama juya an fahimci magana sai hadisi na gaba hadisi 63 hadisi na 63 an Abdullahi bin Umar babban sahabin manzo Allah sayyidina Abdullahi dan Umar Allah yadda da shi yadda da babansa sayyidina Umar shi rawaito hadisin an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala annabi ne yake cewa da sahabbai inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum wato mutane ne suka sami ɗan wato rikicewa a cikin Ramadan. Domin da Ramadan manzo Allah sai ya ce ko kuma a sallah asuba sai manzo Allah ya umarci a dinga mata kiran sallah ne. Babu sallar da ake mata kiran sallah sai lokacin ta yayi. Sai sallah asuba ita kadai. Annabi ya ce a fara kiran sallar farko domin a tashi masu bacci. sannan a tunasar da masu kiyamun laili cewa lokacin sahur ya yi su yi ƙoƙari su sahur don kada alfijir ya fito sannan idan alfijir ɗin ya ceto sai kuma a sake kiran sallah na cewa lokaci yayi sallah asuba kadai ake mata wannan azhar ba a kiranta sai lokacin ta yayi da sauran salloli to sai manzo Allah mutane sun sun kasa ganewa dan wasu suka ji kiran sallar Bilal sai su rikice kenan as al-fajr yake to ba su yi sahur ba su kuma to sai annabi yayi ba da wata doka ya fitar da wani ka'ida yace inna bilalan yu'adhdhinu bilayl duk sanda kuka ji Bilal yana kiran sallah to ku ci gaba da cin abincinku fakulu ku ci gaba da cin abinci domin Bilal da daddare yake kiran sallah mana yana kiran sallah kafin al-fajr fito so haka in kun ji muryar Bilal kar ku tsorata ba alfijir ne ke tuba ku ci gaba da sahur din ku ta ceciyen ku annabi yace hatta yu'adhdhina ibn ummi maktub sai kun ji kiran sallar ibn ummi maktub dan ummu maktum abdullahi sunansa ji wasu sahabban wa ji wasu malaman wasu kuma suka ce amr sunansa mutumin makka ne ba quraishi ne daga kabilar banu amir wato dan kawun nana Khadija ce matan manzon Allah cousin din nana Khadija an gane ko wato babansa wan babar nana Khadija kage sun zama cousins ta wajen uwa ko ya dade da musulunta shi wannan bawon Allah duk sanda annabi zai fita yaki shi yake jawowa ya ce ka zama khalifa ta da ake cewa idan mutum me ake cewa mai gadin gari me ake ce masa ne muna da shi da sarauta eh magajin gari magajin gari in sarki zai tafiya wa yake kula da sarki baya gari sai a sa magajin gari shi zai tafi da abubuwa to shi abdullahi ibn umm maktum shi annabi yake zama ce ka zama khalifa kai za ka ja mutane sallah har inda da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Akwai yana makaho, makaho ne, yana makahon aka yi yakin ƙadisiyya aka ba shi tutan musulmi, a nan ya yi shahada a shekara ta goma sha hudu daga hijiran manzan Allah sallallahu wasu ka ce a an sassare shi sai da ya dawo Madina, a Madina ya mutu aka binne shi a Madina. To shi Abdullahi ibn Ummu Maktum makaho ne a cikin ruwayar da Imam Malik ya kawo a cikin muwatta cewa wato baya kiran sallah sai an ce masa asbahta asbahta ma'ana alfijir ya keto alfijir ya keto sai ya tashi ya kiran sallah amma Bilal shi yake fara yin kiran sallah na farko kamar yadda mun sani anan ana yin kiran sallah su biyu na sallah asuba kiran farko zaka ja wasu sun fara tun uku da rabi wasu kuma sai hudu sannan idan alfijir ya keto sannan sai kuma a kira cewa to lokacin sallah yayi to sai manzo Allah ya warware masu samun wato dimuwa idan kun ji muryar Bilal ku ci gaba da ciye-ciyen sai in kun ji muryar Ibn Ummi Maktum to shi sannan za ku daina ciye-ciye alfijir yake to shi baya kiran sallah sai an gaya masa ma tunda ba gani yake ba sai an gaya masa cewa alfijir yake to alfijir yake wannan wato ƙarƙashin wannan hadisin za mu koyi abubuwa da yawa cewa ya halatta a kiran sallar alfijir kafin lokaci kafin lokaci sannan bayan lokaci alfijir ya ke kuma sai a caki kira na biyu sannan ana son kiran sallar asuba a samu masu kiran sallar kala biyu sunna shine abinda aka fi so mustahabbi wannan masallacin wanda zai kiran sallah na farko ba shi ake so a yi na bin ba shine sunna tun da haka annaba ake masu kiran sallar su guda biyu shi wannan abdullahi ibn umm maktum makawun ba wai baya kiran sallah azhar ko la'asar sai da asuba ne ake shine ake son a samu masu kiran sallah guda biyu kiran farko a sa wani kira na biyu kuma wani ko yanzu kuka je makka haka ake in kuka je masallacin annabi haka wanda ya kiran su farko ba shi za ka ji muryarsa ba a kira na domin a ɗabbaka sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan wannan hadisin yana koya mana cewa halan ne mai azumi ya ta ciyeciyansa da daddare har sai alfujir ya keto domin Allah ya ce wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-may min al-fajr ku taciye ku har sai kun ga hasken al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl idan al-fajr ya ci shikenan ku kame sai dare yayi sai rana ta faɗi kuma wannan hadisin yana nuna mana ya halatta mutum a kirawo shi da sunan babarsa idan da shi ya fi shuhura in kuma haka ba zai ji ba daɗi ba wani an kira shi da sunan babarsa ba zai ji daɗi idan baya ɓata masa rai za ka iya cewa wane ɗan wanci kaga gashi ana gayawa abdullahi ɗan mas'ud wani lokaci annabi yana ce masa ibnu ummi abd ɗan babar abdu audu ɗin nan da muke cewa annabi ma yakin faɗa ba sai an ƙarasa ba ba sunansa abdullahi ba to annabi wani roƙe cewa ibnu ummi abd ɗan babar audu an gane da muka yace masa abdullahi ibnu mas'ud ka ga sun sunan ba wani lokaci haka annabi ke kira musu ga wannan ma abdullahi ibnu ummi maktub sau haka za ku iya kiran mutum da sunan mahaifiyarsa ya halatta idan ba zai ji damuwa ba sannan a nan akwai wani abu a ɓoye wanda ya kamata malamai suka fitar da shi kiran sallah da ake na asuba ai akwai inda ake cewa as-salatu khairun minan nawm to a wani kiran ake yi a na farko ko a na biyu yadda muka taso a ƙasar Hausa a malikance cewa as-salatu khairun minan nawm yaushe ake yin ta kiran farko ko na biyu akwai na biyu shine yake nuna alfijir ya keto ko ba haka bane amma yanzu a zamanance kuma zaka ji wasu masallatan as-salatu khairun minan nawm da yaushe suke binta farko a kira na biyu kuma sai su kiran su wannan to wanne ne daidai wanne ne daidai as-salatu khairun minan nawmi kana cewa sallah ta fi baccin da kake ka tashi as-salatu khairun minan nawm tashi sallar da zaka ta fi baccin da kake wanne ne yafi daidai a sa ta farko ko a biyu a na farko burakata maji hujjarsa me yasa dan a tashi ai kiyamul layli kun ji shi fahimtarsa a sa shi a na farkon saboda a tashi ai kiyamul layli kai fa malam shine abin da wannan yace cewa a ta eh eh a ina kai a fahimtarka a ina ya kamata a ce a salatu khairun minan a kiran farko kamar da wannan ya ce a na biyu mai sa ba dole ba ce eh ba wajibi ba ne ne eh eh ku tashi ku yi sallah asuba lokaci yayi to to a fahimtar sa akwai wani mai fahimtar eh to eh abinda malamai suka ce lokacin da aka koya Bilal kiran sallah da umarnin manzon Allah Abdullahi dan Zaid kamar yadda muka batar da wancan karatun na wancan satin. Annabi ya ce Bilal ya fi kamriya ko ya masa. A lokacin da aka yi wannan mafarkin kuma da farkon kiran sallah mun fada, sallah asuba ce aka fare. An fahimci maganar. So da Bilal ya hau kan bumbari ya koyi kiran sallah ya rangada da ya zo wajen hayya ala sala hayya ala alfa sai Bilal ya ce, Assalatu khairun minan nau, Assalatu khairun minan nau, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sai manzala ya ce, Tuka ƙara ta a cikin sallah su ba. ka dinga kiran yadda ka faɗa ɗin nan wannan a salatin da kai ƙarin ba ta cikin mafarkin da abdullahi ɗan zai da yi ka dinga karanta ta ka dinga faɗanta a kiran sallah na asubahi ciwa aka fiya bilal kuma wannan hadisin gashi annabi ya ce idan kuka ji bilal yana kiran sallah to shi da daddare yake ku ci gaba da ciye-ciyenku sai abdullahi ibn ummu maktum ya kira sannan za ku daina to kenan as-salatu khairun minan nawm wa aka umarta yayi a kiran na nawa shi ko bilal kiran na farko yake ko na biyu eh na farko yake kun gane maganar kenan as-salatu khairun minan nawm a kiran farko ake don bilal aka ce ya sa haka annabi ya ce sanya ta a cikin kiran sallarka kuma ga hadisi ya ce mana bilal inji annabi an yace inna bilalan yu'adhdhiru bilaylin bilal cikin dare yake kiran sallah ku ci gaba da ceciyanku sai kun ji ummu abdullahi ibn ummu maktum yayi shine za ku rike ba ci yace alfijir yake to dan shi baya kiran sallah sai alfijir yake ku gane maganar cewa ka anan malamai suka ce as-salatu khairun minan nawm bilal aka ce cewa ka shi kuma bilal kiran farko yake saboda ka as-salatu khairun minan nawm a kiran farko ake ana tasar da kai ka tashi kai sahur in aka ka tashi kai sahur in kai sahur da dama kai kiyamul layl an fahimci maganar anan haka wasu malamai suke suka faɗa saboda hada hadisan guda an fahimci maganar amma a malakanci a kira na biyu ake don haka in ka ji mutum yayi a kira na biyu kaka ce ya laifi in ka ji wanda yayi a kira na farko kuma shi ma kaka ce ya saboda ga maganganu na malamai an fahimci maganar Allah ya sa mu dace hadisi na ƙarshe a cikin wannan babu shine hadisi na 64 mala yace an abi sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri shi rawaito wannan hadisi radiyallahu anhu Allah yadda da abu sa'id al-khudri qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد يكي من زال الله يتي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا كوكجي mai kiran sallah yana yi to ku faɗa abin da ya faɗa sai ya taƙaita a nan ya tsaya hadisin yana da tsaho abu sa'id al-khudri shi yake gaya mana zalla sallam ya ce duk abin da mai kiran sallah ya faɗa ku faɗa ku bi shi amma sai fa ya gama kiran sallar sai ya je ƙarshe ake binsa ba yana faɗa ka riga shi ƙarasawa ba don annabi cewa yi a wani hadisi ku amsa masa an gane ko hadisin da imamun nasa'i ya rubuto daga ummu salama take cewa manzon Allah kana ya kulu kama ya kulu mu'azzin hina yaskut manzon Allah yana faɗar abin da mai kiran sallah ya faɗa amma sai mai kiran sallah ya yi shiru mana sai ya je ƙarshe Allahu akbar Allahu akbar sai wannan shirin sannan ke sai ka faɗa ba wai binsa za ka yi ba ku sauke tare ko karga shi saukewa a sai ya gama faɗa sannan ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah sai ka faɗa ashhadu an la tisa aka tsara kiran sallah dalla dalla domin a bawa masu bi damar su masu bi ana ganewa to haka ake so ai an gane ku a manzala sassalam a ƙarashin hadisi zala ya umarce mu mu bi mai kiran sallah abinda ya faɗa mu faɗa a ruwayar wata ruwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ruwaya da take ta jumhurin malamai suke cewa manzon Allah sallallahu hadisi sayyidina Umar dan Khattab yake cewa amma annabi ya ce idan aka ce hayya ala salah kai ba za ka ce hayya ala salah ba kai mai saurare sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala al falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah la haula wala quwwata illa billah lokacin da yake kirawo fa taho wajen sallah taho wajen rabauta sai ka ce ba ni da damar dabarar da zan zo in bautawa Allah ko ƙarfi Allah sai ka taimaka min zan je sallah kamar kana maida baka da ƙarfi baka da dabara na za ka yi sauri ka je sallar nan sai da taimakon Allah shine ma'anar la haula wala quwwata illa hayya ala salaka to wajen sallah sai ka ce Allah taimake ni in samu in amsa in je in yi sallah Allah taimake ni shine ma'anar la haula wala quwwata illa ya Allah ba ni da ƙarfin da zan je zuwa sallan nan ko dabara ba dabara kaina bane ba ƙarfin kaina bane zan je in yi sallan nan taimakon ka sai ka yadda in bi ka shine abin da kake cewa Allah ƙarfafa mun gwiwa taimake ni in samu in je in tsaye da wannan sallan idan ya je ƙarshe sai Imam al-Bukhari ya roto mana wani hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya yarda da shi qala manzo Allah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace idan kuka ji mai kiran sallah yana yi ku bi shi ku faɗi abin da ya faɗa idan ya ƙare ku yi min salati sannan ku roƙon min wani matsayi a wajen Allah rana alkiyama wannan matsayin mutum ɗaya za a ba wa tek ina fatan in zama ni ne wannan mutumin daya duk wanda ya roƙon min wannan matsayin a wajen Allah ni kuma na yi ma alƙawarin zan cece shi kenan in ka bi mai kiran sallah har zuwa ƙarshe yana cewa la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah ba muhammadin rasulullah za ka ce ba kuma yau da suke cewa ka san wani da an ce la ilaha illallah ce muhammad ba aka aka kai ma la ilaha illallah zaka ce dan annabi cewa ku faɗa abin da ya faɗa ai shi ba Muhammadu Rasulullah ya ce ba a ƙarshe cewa la ilaha illallah sai kai maka ce la ilaha illallah ƙarin Muhammadu Rasulullah nan bid'a karka ce wai a ai sunan annabi na faɗa bid'a dama addini take dauka zaka yi abin da kai daidai ne kuma ba daidai bane domin addini ba ra'ayi bane yadda aka ce kai haka zaka yi yadda aka ce kai haka za ka in kana yin wancan ka daina ka yi abin da annabi ya ce kuna ji a nan fanna jin muka karanta annabi yana koya wani addu'a ya ce wa bi nabiyyi kallazi arsalta sai ya ce wa bi rasulika annabi ce ba haka na gama me bambancin nabi da rasul rasulun ma ya fi matsayi amma annabi ce ba haka na ce ma cewa ne da kai nabiyyika in da kai daidai haka zan faɗa so haka annabi cewa idan mai kiran sallah yayi ga yadda za ku ci idan ya je ƙarshe ku yi min salati sannan ku roƙan min Allah alwasila matsayi ne da mutum ɗaya za a ba wa ina ƙaunar zamani ne wanda ya yi min wannan zan cece shi shine hadisin Jabir Jabir yake cewa manzo Allah ya ce man qala hina yasma'u du'a nida wanda ya faɗi wannan addu'ar bayan an gama kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وزال يتي حلت له شفاعتي يوم القيامة يا تنتنتين تنتشر عن القيامة وين بيكرنت وانا أدوى هذا منا سكتي ديوا wannan kiran sallah fa da annabi yace in ka ji ne kiran sallah ka fada ba wai sai na masallacin da zaka je sallah yanzu masallacin nan yana ranga da wannan kiran sallar in ka bi shi kafin a tada sallah sai wancan ma ya kiran sallah to shi ma za ka bi shi sai wancan ma ya dishi za ka bi shi ba shuru ake da yawan mu za a kiran sallah wani ma duba waya yake wani yana hira wani ma ba hira yake ba amma duk baya bi ga wannan matsayin ceto wanda Allah ya ce ka bi shi kai min salati ka roƙa min wannan addu'a wanda bai haddace wannan addu'a bai haddace kuma akwai ƙare-ƙare da annabi ba kun gare yadda annabi ya faɗa Imam al-Bukhari ya rawaito mu sake jin yadda annabi ya ce Jabir ya rawaito mana hadisin yana cikin Bukhari da Sahih al-Bukhari wanda ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu yanan za ka ce babu innaka la tukhuluful mi'ad bata inganta ba annabi bai faɗe ta ba da yazo cewa ati muhammadan yace ba ati sayyidina muhammadan babu ƙarin sayyidu karka ƙara annabi abin da bai faɗa ba mun ga gane ba tare da cewa annabi shine shugaban kowa sayyidu sayyidu walad adam annabi yace ana sayyidu walad adam wala fakhara ni ne shugaban yan adam ba ina faɗa dan alfakari ba saboda haka ba wanda yake tantama cewa annabi ba shi bane shugaba to amma bai ƙara ba kai kuma kakka ƙara kai daidai da yadda annabi ya faɗa mai ajiye ne sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi wa in tuti'uhu tahtadu sai kai abin da annabi zaka zama masoyin annabi karka ƙara masa karka rage masa Allahumma abinda kake cewa ya ubangiji rabb hadhihi ad-da'wati tamma ubangijin wa'annan kiran sallah da ake kalmomin nan na kiran sallah Allah kai kai ake nufi da su cikakkun kalmomi ne masu ma'ana was-salati al-qa'ima ya ubangijin da za a tsayar da sallah yanzu dan shi sallan nan da za a yi wadda ake kira a zo a yi ta Allah kai za a yi wa ina roƙonka ati muhammadan ka ba wa annabi muhammad alwasilata wannan matsayin da mai suna alwasila wal fadilata wannan matsayin na daraja ka ba shi shi menene wannan matsayin kai bai baka sani ba haka annabi ya ce ka faɗa sai ka faɗa wa ba'athu maqaman mahmudan Allah ka sa annabi ya tashi a wani matsayin da za a yabe shi, duk al'umma za ta yabe shi, allazi wa'attahu, kai ke masa alkawarin za ka ba shi wannan matsayin, ina roƙonka ka cika masa wannan alkawarin. Mazala ce, in dai kana yi masa wannan, shi kuma yi ma alkawari zai cece ka. Da wasu malamai suke magana almakamar Mahmud nan shi ne ranar da za a tashi, ranar alkiyama, mutane suna cikin tashin hankali. annabi yana can aka shingide a cikin khemarsa mai daraja shi kadai kowa a tsaye yake ranar kiyama banda annabi Muhammad yana cikin khema yana kashingide la khawfun alaihim wala hum yahzanun ga mutane cikin tashin hankali amma shi aka shingide ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a zo bayan an je wajen annabi Adam an je wajen yadda kuka sani ne sai a zo wajen annabi annabi isa ya ce kai ba wanda zai yi wannan abu sai annabi muhammad a tafi wajensa duk sai a tafi ta ma'aikin allah mun zo neman alfarma yanayin da mutane suke ciki an daɗe an yi shuru ana filin alkiyama an kewaye an kewaye an kewaye ga rana na dukan kan mutane ga gumi yana ta zuba kowa kuma hankalinsa ya tashi don bai san bai za a yi ba ku tashi hankali ranar kiyama nafsi nafsi ka neman mana Allah a sallama na sallama masu shiga masu mararin za su shiga aljanna su samu cika burinsu don da har yanzu ba wanda ya san matsayinsa sai manzo Allah ya ce to ni ne kadai na isan tikar Allah yau ana laha ana laha yau ta wace yau ta wace zala ce zan tashi in tafi fadar Allah in haɗi in yi sujjada in taiwa Allah kirari ya ce kirarin da zan wa Allah a yanzu haka ban san shi ba sai a rana Allah zai kimsa min shi in dinga wa Allah kirari ina cikin kirarin nan sai Allah ce miƙe ya Muhammad yau ba ranar sujjada ba ce sal tu'ta tambayi an baka duk abin da ka tambaya an baka washfa tushaffa nemi ceton duk wanda kake so na baka Allahumma ne shi ne annabi a lokacin zai ce ummaci ya rabbi ummaci ina neman a bani ceton al'ummata ya ubangiji ce an baka ta koma shi ta farko akwai mutum dubu saba'in a wata ruwaya saba'in so dubu saba'in amma izini kwashe su su tafi aljanna ba za a auna kayansu ba ba za a yi musu hisabi ba ba mai tambaye su su wuce aljanna da sa muna ciki haka za a kwashe su annabi yana faɗa sai wani bi ce ya rasulallah a cikin sabon annabi dan Allah a sa nan zama a cikin wayannan kasan kwasar da za a yi sai ce kana cikin su a kaga ya garanti da su tamfi to ba an bude kofa ba sai wani ma ya miƙe ya ce ya rasulallah ni ma a sani ya ce mutum da ya zai wa alfarma yanzu ukashe ta ya riga ka ukasha ibn ma'sa shi ake wannan alfarma dama Allah ya ce sullatun min al-awwalina sai ya ce me wa qalilun min al-akhirin a tawagar farko sabon annabi suna da yawa amma za a samu ‘yan kaɗan al'ummar ƙarshe Allah samu na cikin kaɗan ɗin wannan kaɗan ɗin Allah samu a ciki ba za a auna kayanka ba sun sun ko a duniya ana wannan alfarmar akwai wanda ba a yi musu awo wanda ba a taɓa jikinsu duk ya kastama airport haka za su kyale shi kub akwai yan biya ba a taɓa kayansu a yi musu alfarma lahira ma akwai alfarma ana alfarma a lahi ita ce ceto ceto shi ne alfarma baka cancanci abu ba a yi ma in za a bi protocol to ba za ka sha ba amma wannan protocol ɗin an ɗauke ba kai to shi ne ceton manzan to ya ce idan ka ne masu wannan addu'ar bayan kiran sallah ba zai manta da kai ba domin ka taimaka wajen a tabbatar masa da wannan matsayin kun gane maganar wannan matsayin da aka ba shi ka roƙi Allah ya tabbatar masa to kai ma ba zai manta da kai ba annabi ya ce hallat lahu shafa'ati duk wanda yake min wannan ya cancanci in cece shi ya halatta ma in cece shi sai na cece shi Allah ya samu cikin ceton mu wannan shine karshen wannan babu sai kuma wani babi na gaban Allah ya kai mu sace mai zuwa Allah ya sa abinda muka bada daidai Allah ya ba mu ladan ba dai wata to na na jin alaikum salam